أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درسنا na توفة الوردي zamu tashin Allah da amalu smil fa'il ko wannan shine darasi na 25 to malamai ku duba wannan darasi mai matakar muhimmanci ne mun san ismul fa'il shine sunan wanda ya aika suna wanda yake nuni akan wanda ya aikata aiki ko kamar idan ka ce kataba ismul fa'il na kataba ismul fa'il sunan wanda ya rubutu ya rubutu zaka zo shi ne da ma'aunin mene fa'il haka ko to kataba kana son ka auna shi da matsayin fa'il kataban ka gashi kaga kafin na makabalantan fa'un ko fa'ul kalima ainihin na mukabalantar ta'un ba'un la mukabalantar lamun to idan ka duba da kyau tsakankanin fa'ul kalima da ainihin kalima ma'ana kafin da ta'un akwai alifin ko kai ma sai ka karya abin da ke tsakankanin kafin da ta'un sai ka cusa alif ka taba sai ka ce mene katibin jalasa jalisun kara'a kari'un nama na'imun kala ka'ilun amma mu duba wannan irin fili ne daya biyu uku kaga fili ne wanda ke sulasi an yi kari a cikinsa to mujarrad kuma mujarrad wanda ba yi kari cikinsa ba duk idan zaka fitar da ismul fa'il na fi'ilin da ba yi kari cikinsa ba to haka zaka je kai haka zaka fitar da ma'aunin fa'il na farko kenan sannan kuma idan ka ce yaktubu ko kuma ka ce aktubu aktubu to sunan da zai zo gaba ayu aktubu wannan fi'ili ne muta'addi ko ko lazim yana da maf'ul bihi ko bai da maf'ul bihi yana da maf'ul bihi ko to ya zama muta'addi muta'addin ko muta'addi transitive verb kenan wannan risalatin sai zama fu'ul bihi mun gane akwai fi'ili wanda bai zuwa da maf'ul bihi kaman fariha fariha zaidun babu yadda za a kazo da maf'ul bihi ana domin wannan fa'il ne zaidun fa'il ne fariha kuma wani iri sai zama fi'ilun lazim tunda bai zuwa da mafuli bihi kamar nama ibrahim nama ta yaya za ka zo da mafuli bihi a gaba kaga ba zai yi ba komin farfesancinka ba za ka taba yi zuwa da mafuli bihi ba mun fahimci wannan ko to Allah ka samu dace to idan ka zo da ismul fa'il na aktubu a kataba kaga ayi katibin ko adalla to idan ka zo da shi da al misali ka ce anal katibu to kaga abin da zai zo gaba sai zama maf'ul bihi anal katibu sai ka ce risalatan kun gane in ka zo da shi ma da tanwini ana katibun sai ka ce mene risalatan ka zo da shi ya yi nan sai a ce ismul fa'il amala amila amala fi'ilhi ya aikata ai ba ga fi'ilinsa ba aktubu risalatan kai nasu ya yi nasu ba ko to wannan shi ma katubu shi ma zai nasu ba ne idan aka zo da shi da ma'arifa ko kuma aka zo da shi da menene da tanwini ko ba ma'arifa ba za ka gane amfanin sanin wannan ba sai inda aka ce maka a anta ƙatilu zaidin am anta ƙatilun zaida tunin ne za ka gane kure kuranka inda kana gani ismul fa'il bai da amfani in ka ce a an ta katilu zaidin kun ka katilu a nan ba tanwini yana da ma'anan mudhi ne yana da ma'anan madhi ne ai kun gane ma'anan shi a an ta katilu zaidin kai ne wanda ya kashe zaidu am anta katilun zaidin ko wanda zai kashe zaidu ne ku ji bambanci malamai wannan katilun da tanwini yana da ma'anan alhal halin da ake ciki yanzu ko kuma mene al-istiqbal wannan darasi ne mai tsada fa ya kamata ma ne a yi irin abin da ayata ke cewa mene ne idan na je timur rasul fa kaddimu bayna ya daina jawakum sadaka ya kamata kafin mu darasin ne a fada fada sadaka wata ma'ana abin da ake so mu gane yan uwa in ka zo da ismul fa'il na fi'ili muta'addi idan ka zo da shi da rafa'a guda ɗaya kun gane ko nasba guda ɗaya ko jarra guda ɗaya dalilin an mai jarra to sunan da ke gaba shi ma sai ya dauki jarra to yana nuna abin aikin da filin ke nuna a riga an aikata in ko ka zo da shi da tanwini sunan da ke gaba kai mishi nasaba to yana da yana da fa'idantar da lokuta biyu ko dai ya zanto a yanzu ko kuma lokacin da za a shiga to yanzu idan alkali muka tambaya an ta katilu zaidin am an ta katilun zaidan ma za ta kula ana za ka ce katilu zaidin ne koko ana katilun zaidan kaka katilun zaidan ne ba ka kashe shi ba za ka kashe shi ne amma ba kashe shi ba shi kenan wai ana gaddama ne wannan wata matsala ce aka tattauna ta wani aboki na mana tare da shi ke gamu a sun yi karatu a jami'ar khurtum sudan a wannan a criminal law mutum ne ya zo zai shiga bayi fitsari ya matse shi sai ga waɗansu sun zo a gujen gaske don Allah yanka mana yanka mana wukan yanka mana kazan nan ga wuka yanka mana yanka mana don Allah za ta mutu za ta mutu ya sauri sai ya sauri ya karba ya yanka musu yana yanka kazan nan sai ya sauri malam ya alkafura ya fada cikin bayi da wukan na a hannu saboda ya dimauce bai kuma yadda wukan ba ya je ya bawali yana gama bawali su kuma wannan da aka yanka musu kaza sai suka yi sauri suka ɗauke kazan suka rufe jinin ta yadda kai ka ce wani abu bai faru ba sai ya gudu a sai suka tafi abinsu a wannan halin kuma sai ga waɗansu zo suna faɗa sai ɗaya ya ɗauki wuka ya soka ma ɗaya ya gudu wannan ya faɗi magashi ya mace ya kai ya kai wanda ya shiga bawulin nan kawai sai ga shi kuma ya fito bayi da wuka a hannu ga jini na daga alhamdulillah alhamdulillah kai wannan wannan wannan can kuma sai ga sun da sun zo wucewa yanzu zai fitar da shi sai aka ji sai Allah to daga nan sai aka je wajen alƙali sai aka je wajen alƙali sai alƙalin ya ce mishi a an taqatilu zaidin am an taqatilun zaidan to da me zai amsa kun gane to shi kenan sai amsa da katilun da tanwini wanda yake da ma'anan alhal ko zaidi zai kashe zaidi ko dai yanzu ko kuma an jima kun ga bai kisan ba kenan to shi kenan ya kubuta amma in ya ce ana katilu zaidin a shi kenan ya riga shiga ciki to Allah za mu dace to kun ga luga Allah ka sa muna yi asa'a to shine malai yake cewa كفعل اسم فاعل لا في المضي هكذا كفعل اسم فاعل لا في المضي معتمدا وان اضفته ارتضي وراء في التابع لفظا او محل ومطلقا يعمل ان يصل بال تو wani abu da ban fada ba ismul fa'il ba ka ce nan mun ka misali ba anal katibu risalatan daidai yake da ka ce ana aktubu risalatan akwai mamanci? kaga, kaga ismul fa'il ya yi aiki irin ne irin fi'ilinsa ga shi ko? ana katibun risala ana aktubu risalatan kaga ama- amila amala fi'ilihi Ah, ba ga shi ba wallahu mutimmu haka ne ko mutimmu sai aka ce nurihi a wata kira ko nurihi a wata kira kuma wallahu mutimmun mutimmun da tanwini to nur sai mu shi mene sai mu rawun din nasba nurahu kaga shi ba kaga wannan na nuna wannan ne wannan nan kiran ta zo mutimmu nurihi Allah ya cika nemar sa hasken sa wannan kuma mutimmun nurahu Allah zai cika hasken sa ai babu tuka da warara babu tuka da warara a lokacin da ya wuce can ya cika sannan kuma lokacin da ake fuskanta sai ƙara cikawa to Allah ka cika mana cikinka jamil jiddan daidai yake da idan ka ce ana aktubu risalatan daidai yake da ana anal katibu o awa ana aktubu risalatan ana anal katibu risa- risalatan ko kuma ana katibun risalatan daidai suke wajen aiki na'am eh eh ana qatilun zaidan ko ko ana qatilu zaidan in ka ce yanzu ka ce in ka wurewa ne a ai ai yanzu ba ma ha- ba wai korewa ma ake so ba ana qatilu zaidin ana qatilu zaidin ka kashe kenan ana qatilun zaidan shikenan baka yi ba ka kore eh in ma ka zaka zo da madin zaka zo da adatu nafin ana lastu qatila qatilan zaida na malam Na ga ce an ta katin zaitun am an ta katin am din nan ai dole sai ka zaɓa ɗaya ne.
eh litara ba ai wannan mu'adal na'am Eh, to in aka ce ai yanzu an ce dole daidai za ka zaɓa ko za ka iya ba da wani amsa wanda ba shi.
Ina? a a no ana sannan kai kai ta yi ne da yini nan eh Akara matsala idan na ce ma ana katin zaitun ma ana katilun zaidan watan kayi maimaiku ne kayi maimaiku Ka- kayi- domin ma ana katilun zaidan akwai a- akwai kaman a ce misali kaga nan korewa ne ko to sigan kuma haɗila ai tana nuna baka yi ba to kayi maimaiku ne a na ce katin wace katin ma ma ana ana katin zaitun katilu zaidin ma dalla a wannan masir kakuri ne amma fil mudhi Eh, ba kai ne kashe zaidi ba yayi amma mafi fasaha ka bar shi babu babu madin sosai mm kai amfani da shi a haka lafazin domin shi kanshi alafazin a haka ma ana katilun zaidan ok ana katilun zaidan akwai korewa fil mustaqbal aw fil hal aw al mustaqbal ana qatilu zaidin akwai ithbat to in kuma ka zo ka ce ma ana qatilun zaidan kai ira abu dandansi ka ƙara- ka ka zo da nafiyi adatu nafiyin kuma alhan lafzin korewa yake yake yi shi kuma to kayi barna ne Eh, ka bar shi kawai haka nan da tanwini ko kuma rashin tanwini ya danganci abin da kake son ka faɗa to Allah ya ƙara fahimtar da mu na malam Mm. masha Allahu ku dubo wani abu dama mun ce an taqatilu zaidin yana da ma'anar mudhi ko bi ma'ana an taqa anta allazi qatala zaid kenan eh an taqatalta zaidan kenan na'am ka fi'li ismu fa'ilin la fil mudhi to sai ka ce ismu fa'ilin kaga ismu fa'il ka fi'lihi yakan yi aiki irin na fi'ilinsa la fil mudhi ba a lokacin da ya wuce ba kun gane ko idan ka zo da shi da ma'anan mene da ma'anan istiqbali da kuma hal mu'tamidan to za ka zo da shi ne ku duba katilu zaidin ai yana matsayin katilun zaidan yana matsayin kamar mutada ne ko to kar ka zo da shi babu nafiyi ko istifhami ana son ne ka zo da shi gabanin nafiyi ko istifhami shi yasa ya ce mu'tamidan ka zo da shi yana dogaranci akan nafiyi ku duba ai ai sigan uslubin tambaya ne ko a anta qatilu zaidin to ya zanto qatilu din nan ka zo da istifhami a gabanin shi shine mu'tamidan ism fa'ilin sai dogaranto akan ism fa'il akan istifhami ko kuma nafiyi wa yana zabta hurtudi in ma kai idafansa an yarda da haka qatilu zaidin qatilun zaidan ya fita wara'i fi tabi'i lafzan aw muhall wa mutlaqan ya'malu in yusal bi al to sai ya ce mana wara'i fi tabi'i ka kiyaye wannan hukuncin ga suna da ya zo da ya biyo lafazan wajen lafazi au mahal ko kuma mahalli ka misali a anta katilu zaidin wa jalibuhu ka gani wa jalibu sai ka zo da mene rafa'a ai tabi'i ne ko a anta katilun zaidan wa jalibun kuwa kaga ai lokacin da ka zo shi da rafa'a ka yi rafa'a lokacin da ka zo da shi da nisma sai kai nisma ga matubi ko to idan an sami tabi watan suna da ya zo a gaban shi to ka kiyaye muhalli ko kuma ka kiyaye lafazi an gane wannan ko kuma rubuta biya allo idan ka ce a anta a anta za hibun ba ka shi ka zo da ismul fa'il ba ko kuma bari mu cire wannan a anta latimun mai mari ba latimun zaidan kun gane sai ka zo da zarib kuma a gaba aikin ga wannan tabi'i ne ga wane ga latimin to anan kana dama in ka kula da lafazin sai ka ce mene a an talatimun zaidan daribun lahu misali kwambancin nan ko ya ce mana wara'i fi tabi'i lafzan ka kiyaye lafazin sa'au muhall ko kuma muhalli ku duba a anta latimun zaidan daribun lahu ko kuma ka ce mene daribin lahu afwan wannan an yi nasaba ko to za ka iya biyar da shi ga hukuncin wannan ka ce daribun ko kuma ka ce mene dariban lahu in ka ce daribun da rafa'a ka kiyaye mene hukuncin ismul fa'il ɗinka ne a anta latimun zaidan daribun lahu a anta latimun zaidan dariban lahu kaga sai kake wanne muhallin zaid kaga za ka yi idan ka zo da suna suna a gaban shi mafi'ul bihinka to kana da fuskoki guda biyu ko kai rafa'a ka kiyaye hukuncin wane shi ismul fa'il din ko kuma kai nasba saboda muhalli ya fita ko to wa mutlaqan ya'malu in yusal bi al wa ya'malu mutlaqan to sai ko kuma ka ce wa in yusal bi al idan aka manna mishi al ya'malu mutlaqan kai sai ko yake aiki ma'ana ismul fa'il idan yazo idan yazo na kira zaka iya zuwa da shi yayi aiki zaka iya zuwa da shi kuma ba zai nasaba ba anta akilun ta'aman anta akilu ta'amin akilun ta'aman kaga yayi nasaba ko akilu ta'amin ba ka zo shi mudaf da mudaf ilayhi ba ba babu baka nasaba ba ko to shikenan inda zaka samu shi al to kai tsaye kawai zaka mishi aiki wato idan ka zo da shi na kira ka iya cewa a anta akilun ta'aman ko kuma mene ko kuma ka ce akilu ta'amin ya yi daidai ai baka zo da shi da marifa ba ko amma inda za ka ce ne a antal akilu wanzu ba ka samu shi marifa ba to dole sai ka ce ta'aman kawai fuska ɗaya lagayir mun gani? na? sai kuwa sai mutum alaba da lada sai mutum ya kiyaye na ga wani malaminmu da ya rubutu allo ya cika allo da rubutu da ya zo wasalin daga ƙasa ya ɗauko wasali har sai da ya je sama ta baya kuma da ribas na riƙe baki ne ta mamaki ne ce ikon Allah to da Allah sun ta Allah ya sa aka dan karatun nawa da sauransu sai ni ga to ai ma wannan ai wannan shi ne mafi sauki mafi sauki da ka baya kawai zaka ɗauko kai to sun sulafa abin ka kawai saboda ka riga ka san ka'idojin dama to haka yake shi yasa nahawu yake da matukan fa'ida to wa mutlaqan ya'malu in yusal bi al to saka ce wa in yusal bi al idan ka sa mushi al to ya'malu mutlaqan kai tsaye kawai zai aiki kenan ismul fa'il idan ya zo da alif da lam zai aiki amma idan bai zo da alif da lam bai ka zo da shi na kira to kana da fuskoki guda biyu ko kai aiki ko kuma kar kai aiki mun gane to ga ta'ajjub na a gaba idan Allah sun ta'ala ya kai mu sai mu miki sai mu ta'ajjub ko insha Allah subhanahu wataala abinda Allah ya bamu iko makai daidai Allah ya bamu ladan wanda ne kuskure Allah ya famtar da mu kuskure ne bayan yara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk